بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwana ɗalibai na ilimi maza da mata da muka haɗu a wannan waje ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin damansa ne da amincewarsa ya nuna mana wannan rana mai albarka a wannan rana ta asabar a yau muna rana ta goma sha biyu ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 447 wanda ya zo daidai da hudu ga watan goma shekara ta 2025 miladiya kamar yadda muka haru a wannan masallaci mai albarka a nan basirul imamin nawawi rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar wuntin dada mega station a nan cikin garin bauchi domin gabatar da daura akan wannan littafi na manzumatu manhajin haq fil aqidati wal akhlaq wato wannan littafi da zai mana bayani akan asalin turba ta gaskiya dangane da aƙidar musulunci da kuma irin kyawawan ɗabi'un da ya kamata kowane musulmi ya ɗabi'antu da su na farko dai shi mawallafin wannan littafin shine a sheikh al'allama abdulrahman ibn nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala wadda yana da kyau kafin mu karanta littafinsa mu ɗan ji wani abu takaitacce dangane da tarihin marubucin littafi sannan kuma musan menene manufan da mecece manufan da ta sa shi malam allah ya mishi rahama ya rubuta wannan manzuma domin hakan zai taimaka mana kwarai da gaske zai ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen fahimtar saƙon da yake cikin shi wannan manzuma ɗin allah ya samu dace na farko dai kamar yadda muka ji sunan shi a shekul allama abdulrahman ibn nasir sa'idi annasiri at-tamimi wannan shine sunansa cikakken sunansa al'allama abdulrahman ibn nasir as-sa'adi kamar yadda wasu suke faɗi wasu kuma su ce as-sa'idi at-tamimi an-nasiri Allah madaukakin sarki mishi rahama wannan babban malami an haife shi a wato ainihin wani gari wanda ake kira da garin Aniza wanda yake cikin wato kasan Saudiya a ranar 12 ga watan Muharram shekara ta 1307 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan babban malami a Sheikh Abdulrahman ibn Nasir Sa'idi ya taso a gidan ilimi kuma yayi karatu a hannun wato mahaifinsa kuma bayan rasuwar mahaifinsa ya ci gaba da karatu har ya haddace alkur'ani ya kuma haddace ƙur'ani hadda mai kyau yana ɗan shekara goma sha ɗaya sannan kuma sai ya shagaltu da ci gaba da koyon sauran ilmomin addini ya shiga fannoni daban-daban na ilimin addini bayan ya haddace alƙur'ani a lokacin da ya kai shekara goma sha uku shekara ishirin da uku a rayuwansa ya zauna yana karantarwa ma'ana ya fara karantar da jama'a a lokacin yana ɗan shekara ashirin da uku ya haddace ƙul'ani yana ɗan shekara goma sha ɗaya ya fara ba da ilimi yana ɗan shekara ashirin da uku wannan babban malami yana da manya-manyan malamai masu yawa daga cikin malamansa akwai ashek abdulrahman ibn hamd aljasir da kuma ashek muhammad bin abdulkarim shibl da ashek salih bin uthman alqadi akwai ashek abdullahi bin ayib da kuma ashek sa'ad at-tuwaijiri da sauran malamai waɗanda ya koyi ilimin addini a wajensa akwai manya-manyan malamai waɗanda suka ba shi ijaza cewa sun yadda da iliminsa ya tafi duk inda ake bukatan karantarwa ya je karantar akwai a sheik muhammadul amin muhammad shankidi allah ya mishi rahama malam muhammadul aminu shankidi wanda shine marubucin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an shine rubuta littafin tafsirin qur'ani da da wato ainihin qur'ani tafsirin qur'ani bil qur'an wannan babban malami ne a tafsiri kaga ko duk wanda aka ce wannan babban malami ya bashi ijaza ya yadda da iliminsa to babu shakka kwaro ne shi a ilimi babu shakka ya kai babban malami yana da manya-manyan malamai da ya karantar da su a matsayin ɗalibansa daga cikin ɗalibansa wadda ya fi shahara shine marigayi babban malami a sheikh muhammad salihul uthaymin allah ta'ala ya mishi rahama kaga sheikh muhammad salihul uthaymin duk inda ɗalibin ilimi yake to haka ce sheikh muhammad ibn salih al uthaymin to babu shakka ya san shi saboda haka a sheikh muhammad salihul uthaymin ɗalibi ne ga wannan babban malami na a sheikh abdulrahman bin nasir sidi sannan akwai a sheikh abdullah bin abdulrahman albassam sannan akwai a sheikh abdullah bin abdulaziz al'aqil akwai a sheikh abdullah bin abdulaziz bin baz abdulaziz bin abdullah bin baz rahimahullah ta'ala wanda shi ma babban malami ne kowa ya san bin baz bin baz ɗalibi ne ga a sheikh abdulrahman ibn nasir sidi wannan babban malami a sheik abdurrahman ibn nasir sidi ya yi karatu a fannoni masu yawa daga ciki ya yi karatu a fannin fikihu da usulul fiqh ya yi karatu wato a fanni na aƙida ya yi karatu a fanni na tafsiri babban malami ne a duka waɗannan fannoni masu yawa yana da wallafe-wallafe da rubuce-rubuce da ya yi mafi muhimmanci a ciki kuma mafi shahara shine babban littafin shi na tafsirin nan shakundum mai suna taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan wanda ya tafsirin alkur'ani a cikinsa ya kuma a rubuta shi a cikin mujalladi takwas sannan akwai littafin irshadu ulil basa'ir wal albab lima'arifatil fiqhi bi aqrabi turqi wa aisaril asbab wanda shi kuma wannan littafin ya rubuta shi ne domin wato hanyoyin da mutum zai biya fahimci asalin fiqhun addini akwai littafin addurratul muktasara fi mahasinin dinin islami akwai littafin alkawa'idul isan litafsirin ƙur'an akwai littafin alhaƙul wadihul mubin fi sharhi tauhidil anbiya'i wal mursalin akwai littafin alƙaunus sadid fi maqasidit tauhid yana da littafin taisirul latifil mannan fi khulasati tafsiril qur'an yana da littafin bahjatu qulubil abrar wa uyun wa qurratu uyunil akhyar yana da littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi din sannan yana da littafin nurul basair wal albab fi ahkamil ibadati wal muamalati wal huquqi wal adabi fil fiqh al hanbali wannan littafi wayannan wato a sune wasu daga cikin littafan da shi wannan malami ya wallafa daga cikin wallafe-wallafensa ya yi baitoci masu yawa daga cikin baitocin da ya rubuta shi ne wannan baitin da za mu karanta a yanzu insha Allah shi ne manzumatu manhajin haƙi fil aqidati wal akhlaq yana da baiti da ya rubuta akan wato alqawaidul fiqhiyya wadda ya yaɗu sosai sosai malamai da yawa sun yi daurar sahar da Hausa wanda yana da kyau mu nemi wannan a daurori da malamai suka yi musamman misali Sheikh Muhammad bin Uthman Kano ya yi daular littafin na alkawabin fikihiyya ya yi daular shi sosai kuma yana da kyau mu neme shi domin mu saurare shi saboda yana da alaka da abin da yake da hukunce-hukunce na addininmu wallahu musta'an wannan malami Allah ya mishi rahama Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 1371 bayan hijira kenan ya zamana ya shekara 69 a rayuwansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ta zama koma gare shi na'am to muna fatan Allah ta'ala ya samu dace so kai tsaye insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin wannan wato baitoci mu fara karanta su in Allah madaukakin sarki ya yarda a muna kuma fatar duk wanda suke zaune da mu yi kokari mu bada haɗin kai sosai wajen sauraron abin da ake karantawa domin idan mun zo ƙarshen karatu insha Allah ta'ala za mu yi tambayoyi kuma za mu bada wato hadiya kyauta ga waɗanda suka samu nasarar amsa tambayoyin da za mu jefa Allah ya samu dace amma target din ba ya amsa tambayoyin a samu kyauta ba target din a fahimci karatu shi amsa tambayoyi a samu kyauta ƙarin ƙarin ƙwarin gwiwa ne amma abin da muke fata shine mu mai da hankali domin mu fahimci a karatun da zamu yi Allah ya samu dace so yanzu insha Allah ta'ala zamu fara karanta wannan baiti kamar yadda muka ganshi baitoci ne guda 65 wanda suke bayani akan aƙida da ɗabi'u na gari wanda insha Allah ta'ala kai tsaye yanzu za mu fara za ku biyo ni insha Allah ta'ala za mu karanta zan karanta baiti daga na farko zuwa na goma sai mu bi su mu fassara su sannan kuma sai mu sake ɗauka daga na sha ɗaya zuwa na ashirin su ma mu bi su mu fassara su insha Allah ta'ala baitoci goma goma goma goma har mu kammala in Allah ya yarda Allah ya samu dace malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفة كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد ما لا yake cewa faya sa'ilan amman hajil haqqi yabtagi malan yace ya kai mai tambaya game da manhaji na gaskiya almanhaj shine at-tariq shine hanya kenan to ya aka ce manhajul haq shine at-tariqul bayyinul wadi hanya wacce take bayyananniya a fili to malam yana cewa ya kai mai tambaya game da hanya wacce take miƙaƙƙiya hanya wacce take bayyananniya a fili asalin hanyar musulunci wacce ba ta fata ba hanyar tauhidi hanyar sunna hanya ta gaskiya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita to ya kai mai tambaya game da wannan hanyar ya bi yana neman suluka tariqil qaumi yana so ya kama hanyar mutanen can haƙƙan da gaske wa yas'adu sannan yana fatan dacewa bi ma'ana shine ya kai wanda kake tambaya kamar misali ne a yanzu dukkanmu ba muna neman hanya ne madaidaiciya ba muna so mu dace da hanya madaidaiciya ko kullum a cikin sallolinmu muna addu'a muna cewa ya ubangiji ihdinas siratal mustaqim muna ce Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya to malam yana ce mana wannan hanya madaidaiciyan da muke roƙon Allah ya shiryar da mu ita to ga ta nan zai mana bayanin ta shi yasa yace ya kai mai tambaya wanda yake tambaya game da manhaji na gaskiya hanya ta gaskiya yana neman ya dace da hanyar mutanen can sannan kuma yana so ya dace duniya da lahira to anan malam ya nuna mana ashe manufar yin tambaya game da hanya madaidaiciya manufa ce guda biyu mu rike wannan da kyau manufofi ne guda biyu manufa ta farko ita ce domin ka dace da hanyar magabata shine suluka bariqil qaumi kenan hanyar magabata alqaum anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa waɗannan su ne alqaum manufar farko kenan duk wanda ke tambaya game da hanya madaidaiciya to manufarsa ta farko ita ce ya dace da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai manufa ta biyu kuma shine wa yas'adu shine ya zamana ya dace duniyarsa da lahiransa ya samu hutu a duniyarsa ya samu hutu a lahiransa to anan abubuwa guda biyu ne akwai tariqa akwai gaya tariqa ita ce sababin da ka kama gayanka kuma shine manufarka ina kake so ka isa kowa da yake nan da dukkanmu musulmai manufarmu a rayuwar duniyar nan ita ce ai mu bauta ma Allah irin yadda Allah yake so ko irin yadda Allah ya shar'anta manufarmu kuma akan wannan bautar shine samun rahamar Allah mu samu dace duniya da lahira mu fada cikin in an je lahira mu fada cikin mu'ammal ladina su'idi mu fada cikin waɗanda aka datar da su to wannan shine manufa shine gaya to dariqa kuma shine sabab to wani sababi za mu rike domin dacewa da wannan gayan shine rike hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai muna fahimta ko shine yace suluka dariqil qaumi wannan shine sabab din kenan wa yas'alu kuma shine gayanka suluka ɗariƙin ƙauni riko da hanyar annabi da sabai shi ne sababinka motan da za ka hau domin ta kai ka zuwa ga inda kake son isa ina kake son isa kuma shi ne a sa'adatu fi darai dacewa da kuma hutu a duniya da lahira shi ne inda kake son isa muna fahimta ku to yanzu idan dukanmu muna da wannan manufar a zuciyarmu muna so mu ji mecece hanyar allah mecece hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine malam yanzu zai koro mana su domin mu fahimce su to anan kafin mu je baiti na biyu akwai fa'idoji da ya kamata mu dauka karkashin wannan baitin abu na farko shine mutum baya dacewa a duniyarsa da lahiransa in dai ababin addini ne to sai yayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan sai yayi riko da dariqal qaumi kafin ya samu wa yas'al sai yayi riko da hanyar annabi da sahabbai gabanin ya dace a duniya da lahira amma in dai bai riko da hanyar annabi da sahabbai ba to ba zai taba dacewa ba dacensa a duniyarsa da lahiransa shine yanda yayi riko da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa idan yayi sakaci da wannan hanyar to ba zai dace kenan duk wata hanya da mutum ya rike a duniya da lahira duk wata hanya da mutum ya rike a duniya in dai ababin addini ne da sunan ibada da sunan aƙida ko sunan ibada in dai hanyar nan ta ci karo da hanyar annabi da sahabbai to ya faɗi ba ta yi daidai ba ya faɗi wannan shi ya sa ake samun miza tsakanin ahalus sunna da dukkanin ɓangarori na bid'a sai gaji an ce waɗannan su ne ahalus sunna sai a ce da kai su ne alfirkatun najiya su ne wato tawaga wanda za su tsira saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masabbansa ya ce iftarakatul umamu qablakum al'ummomin da suka gabace ku sun karkasu sun lallabu ya ce iftarakatul yahudu ala ihda wa saba'ina firka yahudawa sun kasu zuwa gida saba'in da ɗaya wan nasara iftarakat ala ithnai wa saba'ina firka alasnatai wa saba'ina firqa nasara su kuma sun karkasu zuwa kungiya kungiya guda saba'in da biyu ya ce wa taftariku ummati ala salatin wa saba'ina firqa al'ummata kuma za ta kasu zuwa ɓangarori ɓangarori ƙungiyoyi ƙungiyoyi guda saba'in da uku sai ce kullu hafin nari illa wahida dukkansu duka waɗannan ɓangarorin suna wuta sai guda ɗaya sabai suka ce suwaye ba za su shiga wuta ba ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi su ne waɗanda suke kan irin hanyar da nake kai a yau ni da sahabbaina kaga ashe wanda ya riƙe hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke kai shine wanda ba zai taɓe ba shine wanda ba zai shiga wuta ba amma duk wata hanyar da wani ya riƙe a duniya in dai ba hanyar annabi da sahabbai bane to inda za ta kai shine wuta inda za ta kai shi kenan wuta saboda haka a duk inda ake maganar addini tun daga kan aƙida da hukunce-hukuncen ibada to ana so mutum ya tsaya a kan inda annabi da sahabbai suka tsaya kar ya matsa gaba imamul auza'i allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama yana cewa isbir nafsaka ala sunna waƙif haithu waƙafal ƙau ka haƙultar da zuciyarka ka danna zuciyarka ka tsayu akan sunna ka tsaya akan inda annabi da sahabbai suka tsaya wa qul bima qalu duk abinda annabi da sahabbai suka faɗi ka faɗi wa kuffa amma kufu amma kufu anhu duk abinda suka kame daga gare shi wa kuffa amma kafu anhu duk abinda suka kame daga gare shi basu faɗa ba basu yi ba to kar ma kai kai kar wasluk sabila salatuka salih kali ka yi riko da hanyar magabatanka na kwarai fa innahu yasi'uka ma yasa'uka ma wasi'ahum domin duk abin da ya wadace su kai ma zai wadace ka kidan duk abin da basu yi ba to karkai Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare yadda a gare shi yana cewa kullu ibadati la yata'abbaduha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fala ta'abbaduha dukkanin ibadan da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ba to kai ma karfe fa innal awwala lan yad'a lil akhir maqala saboda na farko da suka shuɗe ba su bar ma na ƙarshe daman cewa wani abu wani abu ba a cikin addini ma'ana kai da ka zuwa ƙarshen zamani to baka da daman ka ce wani abu a cikin addini baka da daman ka ce komai iya daman da kake da shi shine kai riko da abin da aka riga aka gabatar duk wani abin da za ka yi a yanzu sawa'un na sunna da na bid'a to za ka samu wani nassi wanda ya gabace ka akai idan sunna ne to za ka samu nassi wanda ya karfafi wannan in ma bid'a ne za ka samu wani nassi wanda ya kore wannan bid'an ya ruguje ta ibn al-qayyim a cikin littafinsa madarijus salikin yana cewa wala raiba anna ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu ilman wa amalan وهو معرفة الحق وتقديمه وإثاره على غيره هو الصراط المستقيم babu shakka ba kokonto cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke kai na ilimi da aiki wanda kuma abinda annabi da sahabbai suke kai kuma shine sanin hanyar gaskiya da kuma gabatar da shi da fifita shi akan komai wanda ita ce hanya madaidaiciya a fahimci gaskiya ka gane ta bisa ga dalilai sannan kuma ka ɗaura ta akan hanyar da ta dace ka bi hanyar da ta dace sannan ka yi watsi da dukkanin abin da ya saba ma wannan wannan shine hanya madaidaiciya sannan hanya madaidaiciya wato Allah ya sauwake ta sosai fahimtar ta ba shi da wahala sannan aiki da ita ba shi da wahala duk wanda kaga yana wahala a addini to ko dai ya gamu da jahilci ko kuma son zuciya yanzu idan muka dauki zikiri da sunna idan ka zauna a masallacin nan yanzu ga fanka yana dukanka daga nan zuwa karfe 12 rana zaka iya yin istighfari guda 500 misali ba tare da kayi wani tashin hankali ba ba tare da kayi wani hauka da hauragiya ba amma wanda ya shiga bid'a saboda jahilci ko son zuciya to sai bata can inda ranar nan yake kwalawa sannan sai nan da hannun riga sai fara dukan kirji kafin nan da minti 20 ya gaji bai iya yin wani abu mai yawa ba mai yawa halar da shi bid'a wannan mai ya hutar da shi shi kuma sunna saboda ka ita sunna ba ta da wahalan ganewa sannan ba ta da wahalan bi ita ko bid'a ga wahalan ganewa ga kuma wahalan bi shi yasa ita bid'a in aka yi bayani aka yi bayani aka ga bala a gane ba sai a ce to kai kwakwalwanka kai mahajubi ne ba za ka fahimta ba amma kaga qur'ani hanyar gaskiya Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu aywaja ba dungudungu a cikin addini komai a fili yake komai a bayyane yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim duk abin da aka yi bayani in ba a gane ba to a ƙara bayani za a fahimta in kuma ba a fahimtar sa to ba addini bane shi muna fahimta ko to saboda haka yanzu mun fahimci cewa sunna ita ce kadai hanyar tsira da mutum zai biya tsira kamar yadda Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shiriyata to ba zai bata ba kuma ba zai taba tabewa ba ba zai bace ba kuma ba zai tabe ba kenan duk wanda ya bi sunkuyen shiriyan Allah sunkuyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabe kuma zai bace to sai mu je zuwa baiti na biyu malam yace ta'ammal hadaka Allahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu malam yace ta'ammal ka lura ka kula hadaka Allahu Allah ya shiryar da kai zuwa hanya madaidaiciya amin ma qad nazamtuhu ka kula ka lura da waɗannan baitutukan da na waƙe su abinda na nazzama su a wannan manzuman ta'ammula man qad kana bil haqqi yaqsudu lura da kula na wanda yake neman gaskiya kaga nan an jawo hankalinka sai aka ce ka sa'i ka kula sai kuma aka maka addu'a ka ce hadakallah Allah ya shiryar da kai kaga wannan addu'a ce mai kyau Allah ya shiryar da kai domin ita kanta siratul mustaqim din ai ba a samu sai ta hanyar sai ta hanyar shiryar Allah shi yasa kullum mun zo addu'a cewa muke ihdina as-siratal mustaqim kana neman shiriyar ne a wajen Allah domin Allah shine alhadi ila siratul mustaqim Allah shine mai shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ne zai nuna maka hanya madaidaiciya ne zai shirye da kai zuwa ga hanya madaidaiciya saboda aka yace ta'ammal hadaka Allah ma qad nazamtuhu ka lura ka kula da wannan abun da na waƙe shi ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsiru irin lura da kula na wanda yake neman gaskiya bi ma'ana ya zamana manufarka na kula da lura da wannan baitocin shine gaskiya kake so ba wai son zuciyarka kake nema ba ya zamana kana so ka dace ne da hanya madaidaiciya domin wannan shine manufar yin addini ya zamana duk abin da zaka yi na addini fatarka a ce ka dace da hanya madaidaiciya wannan shine amma in ya zama na manufarka ko ka burge ko ka dace da son zuciyarka ko ka bakanta ma wasu ko ka sa wasu bakin ciki ko wani abu makamancin haka to zai zama na baka da manufa mai kyau ya zama na manufarka ita ce don ka dace da gaskiya sannan kuma ka yi aiki da ita Allah ka sa mu dace da gaskiya kuma mu yi aiki da ita to yanzu wannan baitoci guda biyu da malam ya yi gabatarwa ne yanzu ne zai fara mana bayani akan asalin me ke cikin baitin shine sai mu fara daga lamba ta uku yace nuqirru bi anna allaha la rabba ghayruhu ilahun 'ala al-'arshi al-'azim mumajjad malan yace nuqirru zamu tabbatar ai nuqirru min aqarra yuqirru wato daga tabbatarwa da yarda zamu yarda zamu tabbatar wannan yarda din kuma al-iqrar yana kunshe da abubuwa guda biyu shine na farko shine tasdiqul qalbi shine ya zamana zuciya ta gaskata zuciya ta yadda ta gaskata sannan wa id'anuhu ay musaddiqu munqadin li hadha al wal huda bayan mun gaskata zuciyar mu ta yadda sannan kuma gabobin mu da ita zuciyar da gabar da gabobin mu duka su sunku ya su miƙa wuya ma abin da za mu ji ɗin shi ne amanin alƙara mun yadda a zuciya sannan mun furta a baki sannan gaɓoɓinmu kuma suna gaskatawa shi ne ya ce muƙirru muna da tabbatarwa da yaƙini ba shakka bi annallaha cewa Allah la rabba gairuhu ba wani ubangiji koma bayansa ai wannan da mun yi imani da shi duka mun yadda hasali ma ai baka shiga musulunci dole sai ka yadda da la ilaha illallah ko kalmar shahada na farko kenan da zaka fara kafin ka shiga musulunci shine la ilaha illallah dole sai ka yadda dole sai ka gamsu cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba da ka yace nuqillu bi anna Allah la rabba ghayruhu muna da yaqini mun tabbatar ba shakka cewa Allah babu wani ubangiji koma bayansa ilahu shine al-ilah shine abin bauta alal arshil azim wanda ya daidaita akan al'arshi mai girma mumajjadu Allah abin girmamawa ne a wannan baitin malam ya kawo mana tauhidi iri biyu tauhidin farko shine tauhidin rububiyya shine yace nuqirru bi anna allaha la rabba ghayruhu muna da tabbacin cewa Allah ba wani rabbu in ba shi ba shine tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya kuma shine tauhidullahi bi af'ali kadaita Allah wajen ayyukan da shi Allah din yake waye halicci sama Allah waye halicci ƙasa Allah wake saukar da ruwan sama Allah wake juya dare da wuni Allah wake rayawa ya kashe Allah wake azurtawa ya talauta Allah wake kawo sauki da kunci duka wane ne Allah ne to wannan shine tauhidin rububiyya kar mu dauki wani abu daga cikin ayyukan da Allah yake yi mu kai zuwa gawa mu kai zuwa ga wani Allah wannan shine tauhidin rububiyya kashi na farko shi yasa yace nuqirru bi anna Allah la rabba ghayru wanda kuma alqur'ani mai girma ya tabbatar mana cewa babu wani rabb wanda ke amsa sunan rabb shi ne wanda yake halittar bayansa kuma ya kula da su in ba Allah Allah shi ke da iko akan bayansa Allah yana cewa ƙul a ghairar Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay Allah yana cewa ka tambaye su ka ce shin zan rike wani ubangiji koma bayan Allah bayan kuma shine ubangijin komai Allah shine ubangijin kowa Allah shine ubangijin komai ibnu kathiri Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya ta 164 ta suratul an'ami yake cewa ai Allah yana cewa qul ya muhammad li ha'ula'il mushrikeen billah fi ikhlasil ibadati lahu wat tawakkul alayh ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka fada mu waɗannan mushrikan kana mai tabbatar da kadaita bauta ga Allah shi kadai da kuma nuna cewa Allah shi ne ya cancanta a dogara gare shi shi kaɗai a ghairallahi abghi rabban ai aqlubu rabban siwahu yanzu ya dace in rike wani ubangiji kuma bayan Allah in kama wani ubangiji kuma bayan Allah wa huwa rabbu kulli shay bayan Allah shine ubangijin komai yurabbini Allah shi ke kula da rayuwata wa yahfazuni wa yaklaquni wa yudabbiru amri Allah shi ke kula da ni Allah shi ke kiyaye ni Allah shi ke jujjuya al'amura na gaba ɗaya aila a tawakkalu illa alai ka ce da su ba zan dogara ga kowa ba in ba ga Allah ba wala unibu illa ilaihi ba zan mai da al'amura na ga kowa ba in ba ga Allah ba li'annahu rabbu kulli shay'in wa malikuhu saboda Allah shine ubangijin komai shine mamallakin komai walahul khalqu wal amru sannan halitta da kuma al'amari da umarni na juya halittar duka yana hannun Allah ne saboda haka ba zan rike wani abu koma bayan Allah to wannan shine tauhidul rububiyya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama yana cewa war rabbu ma'anan lafazin ar-rabb shine huwal murabbi khaliqur raziqun nasirul hadi shine mai rainan bayansa shine mahalci shine mai azurtawa shine mai taimakon bayinsa shine mai shiryar da bayin nasa zuwa hanya madaidaiciya wa hadha ismu ahaqqu bismi li'anati wal mas'alati wannan sunan shine yafi cancanta wato ga Allah subhanahu wata'ala sama da wato shine yafi cancanta da sunan neman taimako da kuma roƙo a wajen Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana wai idan ka yadda cewa Allah shine mahalicci shike jujjuya al'amuran kowa da komai to wannan zai wajabtar maka da kuma cewa ba za ka nemi agaji da neman taimako a wajen kowa ba in ba in ba Allah ba shi ne ce nukirru bi anna Allah la rabba ghayru wannan shine tauhidul rububiyya sannan yace ilahu al-ilah shine al-ma'bud shine abun bauta kenan wannan kuma shine tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada wancan tauhidul rububiyya mun ji cewa shine kadaita Allah kadaita Allah wajen ayyukan da shi Allah yake yi na biyu kuma shine tauhidul uluhiyya shine kai kuma aikin da zaka yi ma Allah to kada ta shi da wannan aikin ban san ko mun gane bambancin ba shi wancan ka yadda halitta da juya halittar da azurtawa da talautara da rayarwa da kashewa ba mai yi in bawa in ba Allah ba wannan kuma sai Allah ya ce ga ibadan da kuma kai yake so ka yi to shi ma kar ka yi ma kowa in ba Allah ba saboda ka wancan ka yadda ba mai yi in ba Allah ba to naka ma kar ka yi ma kowa in ba Allah ba wannan shine tauhidul uluhiyya kar ka bauta ma kowa in ba Allah ba karka roƙi kowa in ba Allah ba karka nema taimako wajen kowa in ba Allah ba karka nema lafiya da arziki a wajen kowa in ba a wajen Allah shi kadai ba wannan shine tauhidul uluhiyya shine Allah yake cewa ya ayyuhan nasu gudu rabbakum kaga sai ce ya ku mutane ku bauta ma ubangijin kaga sai ya umarce mu da al'ibada shine tauhidul uluhiyya sai nuna mana kuma shine rabbuna wannan tauhidul rububiyya kenan sai tabbatar ma kansa da tauhidul rububiyya sai kuma ya umarce mu da kuma mu tabbatar masa da tauhidul uluhiyya kamar yadda wani waje Allah yake cewa wa ana rabbukum fa'budu ni ne ubangijinku ni kadai kaga tauhidul rububiyya kenan fa'budun ku bauta mun ni kadai wannan shine tauhidul ibada tauhidul uluhiyya kenan to dama tauhidi ya kasu zuwa gida uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat tauhidul rububiyya mun ji ma'anansa tauhidul uluhiyya mun ji ma'anan shi tauhidul asma'i was sifati shine kadaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa duk wani suna da Allah ya tabbatar ma kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan suna a hadisai ingantattu to ka tabbatar ma Allah min gairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'dil kar ka yi tamthili kar ka yi takyifi kar ka ce a kar ka ce Allah ya Allah yana da suna yana da siffa kaza ka ce irin siffan wani ko ka ce ta yaya za a ce Allah na da siffa kaza kar kuma ka kore kar kuma ka dauke ma'anar sunan Allah da siffofinsa zuwa ga wani abu na daban sannan ba a sa ma Allah suna sai sunan da Allah ya sama kansa ba a siffanta Allah da wata siffa sai siffar da Allah ya siffanta kansa da ita ba a ma Allah shi shigi ba a ma Allah gwaninta muna ganewa ko wannan shine tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat to a tsarin da ya kamata mu dujan wajen karatun nan shine tsari na kulki wa unakishi akwai abubuwan da jefa tambaya zan domin mu tafi tare sannan kuma ya zama na fahimta ce tamu ta duka za mu haɗu domin mu karance abin da za mu karance gaba ɗaya yanzu mun ji tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat tambayan da zan jefa mana anan ga alramomi a kewaye da ni ga wasu a gaba na maza da mata ina so a samu wani alaran mai faɗa mana aya a cikin alkur'ani wacce ta kunshi waɗannan karkashuwan tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat na'am Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to anan dai an samu tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat rububiyya ba ta toba tukunna نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا ذلكم الله ربكم آه خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوا وهو على كل شيء وكيل سورة الأنعام هو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تو كذا أنا أنسى ذلكم الله الله توحيد المين ka iya cewa tauhidul uluhiyya ka iya cewa asma'i was sifat rabbukum tauhidul rububiyya khaliqu kulli shay'in tauhidul asma'i was sifat fa'buduhu tauhidul uluhiyya ne wa huwa ala kulli shay'in wakil wannan shi ma tauhidul asma'i was sifat ne alwakil suna Allah ne na'am mun ji daya saura wata da Allah ran mai koma can gidi na'am ba lalle sai wanda suke zaune kan kujera ba har waɗanda suke ƙasa na'am ga wani yana daga hannu a baya na'am huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa ar-rahmanur rahim anan mun samu tawhidul asma'i was sifat mun samu uluhiyya huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rububiyya wa tatuba na'am هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى تسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم من سامو الوهيه ده الاسماء والصفات نعم yawa masha Allah wannan ita ce ayan da nake ta jira na jita rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya kaga rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wannan shine tauhidul rububiyya fa'buduhu tauhidul uluhiyya wastabir li ibadatihi shima uluhiyya hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani takwaran Allah ai wannan tauhidul asma'i was sifat ne shi Allah bai da takwara sannan ka dauki alqur'ani zaka ga alqur'ani farkon sa ya fara da wannan tauhidin guda uku ya tsare su in ka wata sura ce farko a qur'ani suratul fatiha sai ka ce alhamdu lillahi rabbil alamin wannan ayan ta kunshi tauhidin nan guda uku duka kaga alhamdu ibada ce ai ko tauhidul uluhiyya ne wannan lillahi menene shi uluhiyya ne kuma sunan Allah ne Allah rabbul alamin tauhidul rububiyya ne kaga wannan ta kunshi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim asma'i was sifat kaga an samu uluhiyya rububiyya da kuma asma'i was sifat sannan wata sura ce ta kashi a qur'ani suratul nas kaga sai aka ce qul a'udhu bi rabbin nas rabbin nas tauhidul rububiyya malikin nas tauhidul asma'i was sifat ilahin nas tauhidul uluhiyya kaga ta qur'ani ya fara da shi sannan kuma ya me ya kare da shi ishara ce zuwa ga cewa aqidan annabi da sahabbai na farko a duniya ne shine tauhid shine tauhidi duk aqidan ka in baka da tauhidi ka tashi sisi ina aka samu aqidan ma ba tauhidi ai ba tauhidi ba aqida babu aqida saboda ka yace ilahu Allah shine abin bauta sannan alal arshil azimi Allah ya daidaita akan al'arshi Allah ya daidaita akan al'arshinsa daidaiton da Allah kuma yi akan al'arshi yana da kyau mu fahimta ba wai daidaito irin yadda na zauna a kujerar nan ba a'a daidaiton da Allah ya yi akan al'arshi cewa ake daidaito wanda ya dace da kamalansa da zatinsa ba a siffantawa ba a kamantawa ba a cewa to kamar yaya a'a ana tsayi da Allah ne a inda ya tsayi da kansa Allah ya daidaita akan al'arshi ne to sai a tsaya a wajen to a cikin alkur'ani bari jefa mana wani kalubale kuma a cikin alkur'ani Allah ya ambata mana a gurare guda bakwai cewa ya daidaita akan al'arshi wa za mu samu ya kawo mana su duka eh wajaje guda bakwai a cikin ƙur'ani Allah ya ambata mana cewa ya daidaita akan al'arshi na? kawo to yanzu kafin a kawo ba duka ba tunda alarammomi ne anan na san cewa na ba da liket na surori za a iya hararo ayoyi na farko suratul araf na biyu suratul yunus na uku suratul ra'ad na hudu suratul taha na biyar suratul furqan sannan na shida suratul sajada sannan na bakwai suratul hadid na farko suratul a'raf na'am إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وأن سورة الأعراف كده كاجا يتي ثم استوى على العرش يا ريت أكن العرش نبي سورة يونس نعم suratu yunusa shaifin farko suratu yunusa واستوى على العرش يدبر الامر يوا ان من ربكم شأنه الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه سوره يونس كنان نوك سوره الرعد نعم حرام نوك سوره الرعد فيما شايفين فرقه kai kai can gaba الذي خلق الارض في سته ايام
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش sannan na hudu suratu taha
الرحمن على العرش ai wannan kan wannan kan ba za ta yi walin zuwa ba ar-rahmanu ala al-arshi istawa na biyar suratul furqan suratul furqan na الذي خلق الذي خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به كبيرا خبيرة سورة الفرقان نشيدة سورة السجدة سورة السجدة خلق السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع wannan ka kwaci ba ayoyi ka hada da ayoyin suratul radi yawwa Mhm. Al- Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi eh sun ya gaba malakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tadhakkaru sai na karshe suratul hadid نعم هذا ما هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها to kaga waɗannan ayoyin guda bakwai din duka sun nuna mana Allah ya daidaita akan akan al'arshi to idan har mun yadda Allah ya daidaita akan al'arshi wannan zai kai mu zuwa ga aqidan cewa Allah yana ina Allah yana sama domin al'arshi yana ina yana sama to wasu ayoyi kuma za mu samu da suke tabbatar da cewa Allah yana sama ya kamata mu samu ayoyi kamar guda goma
هو الذي في السماء إله wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilah aha mun ji daya huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama na'am ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها na'am mun ji uku a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum na'am ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih al-muhim idan mun dan bada kai sai a nemi saura ko ta to Allah ya samu dace saboda haka Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al-arshi sannan Allah subhanahu wata'ala mumajjadu ai ahlul majdi Allah subhanahu wata'ala shine ahlul majdi shine al-majdu shine as-sa'a shine wato ma'abucin yalwa ne shi yana da komai a yalwace sannan kuma al-mumajjad shine alladhi alladhi lahu at-tamjidu wath-thana'u al-wasi' shine wanda ake girmama shi ayi masa yabo wanda yake wato gamsasshen yabo yabo mai fadi alladhi la hasara lahu wala ihsa wanda bai da iyaka ba da ka iya cimma karshen irin yabon da ya kamata ka yi ma Allah ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa la uhsi thana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ba zan iya kididdige irin yabon da ya kamata in maka ba kawai kai kana nan irin yadda ka yaba ma kanka na'am to sai mu je baiti na hudu malam yace wa nashhadu anna allaha ma'budun alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu malam yace sannan mun shaida cewa anna allaha lallai allah ma'budun alladhi shine abun bautan mu wadda nukhassisuhu zamu kadaita shi bil hubbi da ƙauna zullan muna masu kaskantar da kai wa nufridu sannan mu kaɗaita shi subhanahu wa ta'ala wannan baitin malam ya tabbatar mana cewa Allah shi ne kaɗai abin bauta kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wadda za mu kaɗaita shi da wato soyayya ta kaiwa makura domin akwai soyayya ta ibada soyayya ta ibada ita ce soyayya ta makura ta ƙarshe wannan ba yi kowa in ba Allah ba to in ka daidaita Allah da wani wajen wannan ƙaunar to za ka tashi ranar alkiyama a matsayin mushirki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah saboda ka in ka so wani irin yadda kake son Allah to kai shirka shirka a ina shirka a wajen ibada a wajen mahabba a wajen ƙauna irin wannan kauna na kololuwan to ma Allah ake yi shi kadai ake kebancewa da wannan kaunar shine yace nukhassisuhu bil hubb zamu kebance Allah da kauna zullan muna masu kaskantar da kai wa nufridu sannan kuma mu wato ainihin kadai ta Allah shi shi kadai saboda haka soyayya ta kaiwa makura to ba a yi makowa in bawa in ba Allah ba ba a hauka cewa akan son kowa in ba Allah ba duk wanda kaga ya haukace akan son wani ko malami ko wani shehi ko wata budurwa ko wani saurayi kika haukace akan son shi to son Allah ne bai samu waje a zuciyanka da kyau ba shi yasa nan wancan yayi sama sosai amma in son Allah ya zauna a zuciyarka to na kowa kasa zai na kowa kasa zai eh in ka ka kai makura wajen soyayya kana tafiya kana sumbatu akan sunan budurwa ko kina tafiya kina sumbatu akan sunan saurayi to san Allah a zuciyarki ta yi ƙasa san Allah a zuciyarki ta yi ƙasa wanda har a karan farko shaɗin zai iya fara ziga ka a zuciyarka cewa za ka iya mutuwa akan wacce kake so kuma kai ma ka san ƙarya kake kai ma ka san ƙarya kake Allah ya samu dace نعم مالن يتي فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد مالن يتي فلله كل الحمد dukkanin yabo ya tabbata ga Allah dukkan godiya ta tabbata ga Allah wal majdi sannan al majdu anan shine tawsi'uha wa ziyadatu fi qadriha wa sifatiha shine ƙari akan wato godiya da kuma ƙara faɗaɗa godiyan da siffan godiyan duka ya tabbata ga Allah godiya da kuma ɗori a kan godiyan ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son a gode masa shi yasa saboda yadda Allah yake son a gode masa shi da kansa yake gode ma kansa shi da kansa yake gode ma kansa shi yasa ya buɗe wasu surori da godiya wasu surorin kuma ya rufe su da mi da godiya surori nawa Allah ya bude su da godiya guda guda biyar na wa zai ba musu na farko alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha na biyu alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wace sura kenan suratul an'am na uku alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul kafi na hudu alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu wata sura saba na biyar alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati suratu to surorin da aka rufe su da godiya guda nawa na surorin da aka rufe su da godiya guda nawa eh na'am to bari mu kirga su na farko suratul isra'i wacce ce ayar karshen suratul isra wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu na biyu suratul naml wa وقل الحمد لله سيريكم qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma sannan na uku suratul safati
الحمد لله walhamdulillahi rabbil alamin na hudu suratul zumar wa taral malaikata afina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sannan na karshe shi wannan yana so wanne ya daga hannu ya bada amsa ku samu na shi cikin wanda zamu bashi kyauta amma zan bashi liket yana izu biyar din karshe bari mu gani eh a wasa kwakwalwa a wasa kwakwalwa now a wasa kwakwalwa a wasa kwakwalwa ko an bani gari eh ba bani gari ba to bari mu jira kaɗan mu gani eh na? mamata sha'una kayi ba godiya ba ne na'am fasabbih bismi rabbikal azim wannan ai ba godiya bane shi tasbihi ne an bani gari na'am lawul mulku wa lawul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wannan ba ba karshen sura bane na'am an bani gari na'am فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Allah ka samu dace na'am to mu je gaba sannan malam yace wasana dukkanin yabo yana komawa zuwa ga Allah famin ajli za malam yace saboda haka ma'ana saboda kasantuwar Allah a matsayin abin bauta shi ne abin bautan da ya cancanta a bauta masa shi kadai wanda ya cancanta a so shi ƙauna ta can ƙololuwa tare da ƙaskantar da kai da miƙa wuya subhanahu wa ta'ala saboda wannan cancantar Allah kullum dukkaninmu da muke bautan Allah ilallahi ya kusidu ai dukkaninmu ya tawajjahu ilallah kowa yana manufarsa manufar ibadarsa yana fatan samun rahamar Allah ne da yardan Allah kowa yana so ya dace ne manufarsa shine Allah ya karfa masa ya bauta ma Allah shi kadai duk abin da zai yi na ibada to yana yi ma Allah ne yana kuma neman dace daga wajen Allah subhanahu wataala na shida malam yace tusabbihul amlaku wal ardu was sama malam yace tusabbihul amlaku wato dukkanin dukkanin mala'ikun Allah gaba daya suna ma Allah tasbihi wal ardu sannan sammai wato ƙasa dukansu suna ma Allah tasbihi was sama sannan haka sama tana ma Allah tasbihi wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu sannan dukkanin halittun Allah kaf suna ma Allah tasbihi wannan gaskiya ne kuma suna godiya ga Allah sama tana tasbihi ƙasa tana tasbihi mala'ikun da ke sama suna tasbihi duk wata halitta da ka sani a duniyan nan tana tasbihi Allah yana cewa tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura sammai guda bakwai da kasai guda bakwai da abin da ke cikin su duka mala'iku da dukkan halittu suna mu Allah tasbihi sannan babu wani abu a duniyan nan face yana tasbihi tare da tsarkake Allah da gode ma Allah sai dai ku ne ba ku ji wannan teburin yana tasbihi amma mu ba mu ji walakin la tafqahu na tasbihi ku ba ku ji saboda mai ba baka yake ma tasbihin ba yana tasbihin mawaye ne ma Allah to Allah yana jin tasbihin kullum qad alima salatahu wa tasbiha innahu saboda shi Allah kana haliman ghafura Allah mai hakuri ne Allah kuma mai mai gafara ne to wannan tasbihin Allah a cikin alkur'ani ya nuna mana halittu da yawa waɗanda suke yin tasbihi misali Allah ya faɗi cewa annabi Dawud in yana tasbihi duwatsu suna taya shi isbir ala ma yaquluna wa dhkur abdana Dawud lil ayyi innahu awwab inna sakharna al jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullun lahu awwab annabi Dawud in dai tasbihi to sai ya tada duwatsu da tsuntsaye sai su yi tasbihin tare da shi saboda haka suna tasbihin kuma yana ji sannan Allah yana cewa alam tara anna Allah يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل Allah cin baka sani ba cewa Allah duk abin da ke sammai da kasai yana tsarkake Allah yana tasbihi yana ma Allah tasbihi sujjada ma Allah ya tabbatar cewa babu wani wata halitta a duniya face tana tasbihi tana yi ma Allah sujjada alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب kaga Allah ya ce shin baka sani ba ya kai mai karatu ko sauraron karatu cewa Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk wanda ke sammai da kasai yana ma Allah sujada wash-shamsu wal qamar haka nan rana da wata wan nujum da taurari wal jibal da duwatsu wa shajaru da bishiyoyi wa dawa da wato dukkan dabbobi duka wannan suna ma Allah ta sujjada inda aka samu bambanci wasu suna yi wasu ba sa yi shine jinsin mutane shi yasa sai Allah ya ce wa kathirun minan nas akwai da yawa cikin mutane wanda suna yi ma'ana da duwatsu da bishiyoyi da rana da wata da taurari duka ba wanda baya yi wa Allah sujjada amma a cikin mutane fa akwai wanda baya yi shi yasa sai Allah ya ce wa kathirun haqqa alaihi al'azab akwai da yawa cikin mutane wadda azaban Allah ta tabbata gare su kenan wannan ishara ce zuwa ga cewa duk wanda baya yi ma Allah sujjada to azaba ta tabbata gare shi kesa yace wa kathirun minan nas akwai da yawa cikin mutane waɗanda suna ma Allah sujjada amma wa kathirun haqqa alaihim azab akwai da yawa kuma wanda azaba ta tabbata gare su ba makawa za su sha azaba kenan duk wanda baya ma Allah sujjada a ina ke samun sujjada a cikin sallah kenan duk wanda baya sallah hatmun lazimun ne zai sha azaba wannan ba shakka sannan sai ce wa man yuhinin lahu duk wanda Allah ya wulakantar da shi ba ma lahu min mukrim ba wanda ya sai karrama shi ishara ce zuwa ga cewa duk wanda baya ma Allah sujjada baya sallah kenan to wulakantacce ne a wajen Allah kuma zai yi ta rayuwa cikin kaskanci da ba wanda ya sai fitar da shi daga ciki har sai ya tuba ya dawo ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mafi girman kaskancin da zai shiga ciki kuma shine tsinci kansa cikin dan wutan jahannama a ran tashin alkiyama Allah ka saban da mu a ciki saboda haka Allah malam yake cewa tusabbihu tusabbihu al-amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'in khalqi haqqan wa tahmadu na bakwai malam yace tanazzaha an nid'in an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi dhin nuqsani jalla al-muwahhad malam yace tanazzaha ay taqaddasa Allah ya tsarkaka ya tsaftata an niddin a ce yana da kishiya abokin tarayya shine fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya mu Allah kishiyoyi alhali kuna sane manzo Allah kuma yana cewa man mata huwa yad'u ma Allah niddan dakhala an duk wanda ya mutu yana kiran wani kishiya tare da Allah zai shiga wuta wa kuf'in ya tsarkaka ya tsarkaka a ce yana da wani sa'a shine walam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da wani tsara bai da sa'a ai don inda a ce akwai wani wanda yake sa'an Allah ne to da ba zai zauna a ƙasa ba sai shi ma ya haura sama sai dai ya haura sama ai kun law kana ma'ahu alihatun kama taquluna idan labtaqu ila dil arshi sabila Allah ya ce ka ce da su inda a ce da gaske ne akwai wasu ababen bauta koma bayan Allah idan yadda kuke faɗi to da sama za su hau da sun nemi inda za su je su sadu da Allah amma ba za su zauna a ƙasa ba daga duk wani wanda yake abokin tarayyar Allah ne in akwai shi to ba zai zauna a ƙasa ba sai dai ya hausa in dai kuma kana ganin shi a ƙasa to ƙarya yake ba Allah bane shi ba Allah bane shi babu kuma ma wanda zai zama Allah ai ko ba wanda zai ɗauki siffan ubangiji babu babu wanda za a ce wai yau wai ya zama sa'an Allah ko ya zama ɗai da Allah babu kowa da ganshi a duniya bawan Allah ne tun daga kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ƙasa kowa bawan Allah ne Allah bai da da Allah bai da sa'a in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abdan duk wanda ke sama da ƙasa bawan Allah ne shi sannan yace mumafilin wato babu wani wanda za a ce shi daidai yake da Allah ko yana kama da Allah ko wanda za a ce kal da kalle shi tsakaninsa da Allah babu wa an wasfi bin nuqsani Allah ya tsaftata ya tsarkaka daga asiffanta shi da dukkanin wata siffa ta na ƙasa duk wata siffa ta na ƙasa da aibu to ana kore ma Allah shi yasa za ku ga Allah da kansa yana kore ma kansa duk wata siffa ta na ƙasa misali a gajiya na ƙasa ce daga cikin nikasan dan adam shine in yayi aiki yayi aiki sai ya gaji Allah kuma ya ce wala qad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub mun halicci sammai da kasai a kwanaki guda shida amma babu wani abu na gajiya da ya shafe mu ba mu gaji ba yanzu misali ka dauki zallan masallacin ba ma Allah shi ɗaya da ya halicci sama da ƙasa shi ɗaya ba a tara kuku goma a ce ku gina masallacin nan a kwana shida in kun gama aishe kun huta ba zai mayu wako? sannan ana cikin yi ɗin ma ana cikin yi ɗin za ka ga wani ya ɗauko kwagere ƙarshe dole ajiyewa zai ya zauna ya yi mai ya huta saboda ɗan adam yana da siffa tana ƙasa siffan na ƙasan ɗan adam kuma shine siffan gajiya ɗan adam na gajiya amma allafa baya gajiya sannan Allah ya kore ma kansa siffan zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah baya zalunci inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun sannan Allah ya kore ma kansa siffan a ce ga wani abu wai ya gagare Allah wai Allah ya gaza ya kasa yin wani abu a'a wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard sannan Allah ya kore ma kansa siffan mantuwa mantuwa siffa ce tana kasa Allah kuma ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka baya mantuwa Allah baya mantuwa sannan daga cikin siffan da dan adam yake yi da shi na kasa shine akwai abin da za a yi a duniya wata a inda kake da mulki a wajen amma baka san an yi ba yanzu misali idan mutum magidanci ne yana da gida alamadi na san ba magidanci ba ne balle ne misali da shi shi ma dai mala abu babu akwai magidanci a nan ku to yanzu misali shi wannan magidanci tun da shi magidanci ne kaga gidansa yana ƙarƙashin mulkinsa ko amma yanzu da yake nan ya san abin da aka yi a gida ya san abin da aka yi a gida ba to amma shi Allah kuma ba abin da yake koya masa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wal inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba wani abin da yake boya masa a sama da ƙasa ba abin da yake boya ma Allah sannan kai dan adam mu ɗan adam muna da naƙasa daga cikin naƙasan da muke da shi shine ilimin mu takaitacce ne shi kuma Allah iliminsa shakundum ne ya san komai ilimi ne ilmul mutlaq sakakken ilimi yanzu misali shi Allah yana da siffa ta ilimi kuma ilimin Allah ya kai matsayin da shi Allah shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ya fi kowa sanin kansa shi Allah din sannan ya fi kowa sanin kowan kansa Allah ya fi ka sanin kansa shi Allah sanin ya fi ka sanin kanka domin akwai ilimin da yake yana da alaka da kai kai dan adam amma kai baka san ilimin ba yanzu misali a cikin mun nan waye ba zai mutu ba kowa zai mutu ko to amma yaushe zaka mutu Wa ya sani kaga wannan yaushe zaka mutu wani ilimi ne da ya shafe ka amma kai baka sani ba amma Allah fa Allah ya san shi me yiwa akwai yan kasuwa a cikin mu masu kananan jari yaushe zaka yi kudi ka sani ko baka sani ba shin ma zaka tara miliyoyi ma ko ba zaka tara ba Wa ya sani amma Allah ya sani in za ka yi ya sani in ba za ka yi ba ya sani in za ka yi yaushe za ka yi ya sani to kaga wannan shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi shine Allah ya fi ka sanin kansa shi Allah sannan ya fi ka sanin kanka da kanka dan shi Allah hatta abinda ba zai faru ba ma Allah ya san shi eh shi ne malam ya ce Allah ya san abinda ba zai faru ba inda zai faru ma yaya zai faru Allah ya sani ko ba zai faru ba wato wani karatu ne mai sarƙaƙiya ko abin ba zai faru ba to inda ma zai faru ya zai faru Allah ya san shi to kuma ba zai faru ba amma kaga kai baka san wannan ba Allah ka samu dace saboda ka shi Allah duk wata siffa ta na ƙasa to ana kore ma Allah ne jallal muwahhad Allah wadda ake kadaita shi ya daukaka ya girmama subhanahu wataala yace wa nuthbitu akhbar as-sifati jami'aha sannan dukkanin hadisai da ayoyi da suka zo suna mana bayani akan siffofin Allah muna tabbatar da su muna imani da su gaba daya ba ma kore ma Allah wata siffansa ba ma wato jingina ma Allah siffan da bai siffanta kansa da shi ba wa nabra'u min ta'wili man kana yatahabu sannan mun barranta daga tawilin duk wanda ke jayayya akan sunayen Allah da siffofinsa saboda haka duk wata siffa da Allah ya siffanta kansa da wannan siffan to mun yadda da shi ba musu ba jayayya sannan ba tawuyi ba tawuyi domin ai kwakwalwarka kwakwalwarka ba za ta iya riskan siffofin Allah kalla kalba kwakwalwarka ta yi kalba sai dai kawai yadda Allah ya faɗa ko ka tsaya a haka iyayen da ya faɗa ɗin kai ka tsaya a haka kar ka yi tawili karka yi tamthili karka yi tashbihi karka yi ta'dili kai karka yi tahrifi karka kore karka kamanta wannan shine abin da ya zama wajibi akan ka sannan yace fa laysa yubiqul aqlu kun hasifatihi fasallim lima ka lima qala ar-rasul muhammadu malam yace fa laysa yubiqul aqlu kun hasifatihi hankali hankali ba zai iya kaiwa makura wajen gano yadda sifofin Allah suke to in kana so ka huta ya za a yi fasallin lima qala rasul muhammad duk abinda annabi muhammad ya faɗa kai ka sallama dan shi Allah la tublighuhul afham tunani bai isa ya kai karshen yadda Allah yake ba ka iya ba ba ka iya ba ah to ai ko yanzu misali a duniyar nan ma akwai siffan da akwai bayanin da yin an yi wannan bayanin ya wuce kwakwalwanka ya wuce kwakwalwanka yanzu ko a lissafin kuɗi ne kai kana talaka akwai lissafin da aka buga ba ma ka fara lissafawa yanzu aka zo aka ce maka an kama wani a ma'aikata kaza ya samu ya saci dala tiriliyan kaza ake kai sai dai ka jayi amma ya da kai kwambatin ɗinta intu naira ba ma ka fara ba saboda kwakwalwanka ba za ta ɗauki mai a kai a tunaninka in an je maganin naira ma aka ji tiriliyan ba an kai ƙarshe ba to za ka ce maka ba ma naira ba dala tiriliyan kaza ya saga to mai da shi zuwa naira ai ba ma ka fara ba ya wuce kwakwalwanka to in dai a duniya akwai abin da lissafin yana iya wuce kwakwalwanka a hakan kawai ka sallama a aje a haka to bai kamata kuma ka ce duk wata siffan Allah sai ta kawo kwakwalwanka kafin ka yi da bai daidai ba saboda haka shi yasa wani yazo yace ma Imam Malik Allah ya mishi rahama kace da shi an ce Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaita kan al-arshi sai ce fa kaifa stawa ta yaya daidaita kan al-arshi Imam Malik sai yace al-istiwa'u ma'lum daidaito Allah mun sani cewa ya faɗa mana cewa ya daidaita kan al-arshi amma wal kaifu majhul ya ya daidaita wannan ba wanda ya sani was-su'alu anhu bid'ah tambaya akan yaya daidaita kuma bid'a ce sai ka sallama kawai din ba za ka iya wato riskan abinda wato Allah subhanahu wata'ala yake ba sannan na goma malam yace huwa samadul ali li'izmi sifatihi wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmud Allah shine as-samadu shine as-sayyidu alladhi kamula fi su'dadihi shine wato Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake cikakke kamilalle shine as-samad wanda ake nufi da bukata kuma ya biya bukatan bayi al-ali shine madaukaki li'izami sifatihi saboda girman sifofinsa saboda girman siffofinsa fa kullu jami wa kullu jami'il khalqi malam yace a dukkanin halittun Allah gaba daya lillahi yasmud kowanne daga cikinsu yana mika bukatunsa ne zuwa ga Allah Allah shine ake roƙan bukatu a wajensa kuma ya biya duk wani wanda ba Allah ba zai iya biyan bukatu ba ba zai iya ba Allah shine ake roƙonsa bukatu kuma ya biya duk bukatun da kaga ta biya ko da kuwa kaga wani ya taimake ka to sai da Allah ya gara ma da Allah shine as-samad shine ke biyan bukatun bayinsa shi dan adam iyakacin abin da yake iya yi maka a rayuwa shine Allah ya yi amfani da shi a matsayin sababi don ya cika mata don ya cika maka wata kaddaran da ya kaddara maka kaddaran da Allah ya riga ya rubuta maka ita to Allah sai ya sa ɗan adam ya zama sababi wajen cikin kaddara amma shi ɗan adam baya iya fara maka da sabuwar kaddara mai kyau ko mara kyau ɗan adam baya iyawa me yi shine Allah in ya ga dama ne ya sa wane ya zama sababi sannan sai ya ce aliyun ala zatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bilwara mutawajjidu na baitin da 11 kenan ko na'am yace aliyun ala zatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu huwa al hayyu wal qayyum dhul judi wal ghina wa kullu sifati al hamdi lillahi tusnadu ahata bi kulli al khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu wa yubsiru dharrati al awalimi kullaha wa yasma'u aswata al ibadi wa yashhadu له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد وخص, وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا نعم فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد نعم لغتي نعم ok da ji a sha ruwa taurin masha Allah so insha Allah ta'ala waɗannan baitoci da muka karanta su za mu ɗan tafi hutun rabin lokaci idan mun ɗan sha ruwa mun ɗan miƙe kafa insha Allah ta'ala sai mu dawo mu ɗaura subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah